بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني wanda rasu dari hudu da arba'in da tara rahmatullahi alai darasi na ashirin da uku kenan insha Allah za mu tashi ne bugudu ahalil bida wa tarku mujalasatihim kiyayya ga 'yan bida'a da kuma rashin zama da su domin zama da su sharri ne kana zuwa ka fara da shubuhohinsu ko kuma su baka wani wasu virus da za ka zo kai ta fama ko kuma su ja ka da haka tafarki na magabata shine bugudu a halil bida wasu hatta wasu salima suke da kiyayi da suke wa yan bida Allah ya masu kaza saboda wannan kiyayyar da suke wa yan bida zaka zo ka ji ka karanta sharh suna na barbahari a ƙarshe ƙarshe ka ga zantuka na al-fudail ibn iyad da sauran a'imma na sunna game da yadda ake ƙauracewa yan bida malam yace ahlus sunna wa yubghiduna ahlal bid'a suna kiyayya ga yan bid'a alladina ahdathu fi dini ma laysa minhu wanda suka kirkiro suka kaga ga addini abinda bai cikin addini wala yuhibbunahu ahlus sunna ba sa son yan bid'a wala yashabunahum ba sa abokantaka da su zama su ne abokanan su da su zaka yi lakcoci da su zaka yi ci abinci da su zaku yi sallah da su zaku yi komai naka can ake ganin wato cikinsu ma aka san ka sai an magana ka ce ai lakum ni lakum wal yadi wala yashabunahum ba sa abokantaka su wala yasma'una kalamahum kaji ba ma su ma jin maganar su to za ga musu kunnuwan suke rufewa ba sa jin yan bid'a ba sa sauraron su la yasma'una kalamahum wala yujalisunahum sannan kuma kaga ba sa zama da su ba sa ba sa zama da su gaba ɗaya saboda wannan zaman shi ma da za ka yi da 'yan bida'a to zai iya zama ga wannan zaman a ji a kaje ka wata shubaha ko a sa maka wasu virus ɗin ko kuma abin da zai je gaba ɗaya ya je ya ja ka cikin wata shubahar yasa al-fudail ibn iyad yake cewa man jalasa sahiba bid'atin lam yuqdal hikma duk wanda ya zama da ɗan bida'a to ba za a ba shi hikima ba albayhaqi ya fidda wannan a cikin shu'abul iman haka Allah da kai a cikin i'tiqad ahlus sunna haka Abu Nu'aym a cikin al-Hilya haka Abu Abdurrahman sulami a cikin Tabaqatus Sufiyya haka yake cewa la tajlis ma'a sahibi bid'a kada ka zauna da ɗan bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana ina tsoron kada da ta sauka gare ka saboda zama da ke da dan bid'an nan zaka zo ka ji gaya nan wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi da haka yace kada ka zauna da dan bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'ana domin ina tsoron kan la'ana ta sauka a gare ka al-fudail ibn iyad wani al-bayhaqi ya fidda wannan a cikin shu'abul iman ta hanyar haka wannan shi ma ibnu asakir cikin tarih haka Allah la kai cikin i'tiqad ahlus sunna haka ibnu batta a cikin asharhu wal ibana haka za ga zantukan al-fudail suna nan cikin sharhu sunna man man jalasa ma'a sahibi bid'a warathahu warathahu madha al'ama haka idza ra'aita sahiba bid'a fi dariqin fajuz fi dariqi ghairihi kan ma ka yadda ku haɗa hanyar ɗin bida kan ma ka yadda kowa kowa ya hanyar tashi kawai gaba ɗaya kowa ya hanyar tashi shi yasa kaga mun karanta da ku a cikin as-sunna ta Muhammad bin Yahya az-Zuhri game da Karabisi da aka ɗauki zancen shi aka kai wa Imam Ahmad ya ce umarni da kyale shi a rabu da shi kada kada a zauna tare da shi saboda ya kirkiro bid'a eh saboda bid'ar da ya zo da ita aka ce to lallai a kyale shi kada a zauna tare da shi saboda me saboda wannan bid'a kada musulmai su fitunu da wannan bid'a wacce ya kirkiro ta haka jama'a kun jeji ba a zama tare da su kamar yadda malam ya faɗa cewar ƙaurace masu a kiɗan zaka samu abin da aka wannan da yawa da misalan su a aikace wala yujalisu nahum wala ba a zama da su wala yujadilu nahum fid din haka ba su jayayya da su ga addini wala yunazirunahum eh ba sa munazara tattaunawa da su wa yarawna sauna adhanihim an sama'i aba dilihim ahalus sunna suna ganin tsare kunnuwa wajen jin abubuwa na ɓannace-ɓannacensu. Allati haka ibnu Qudama shi ma za ka yi bayani sosai a kan da ya kamata ka kaurace wa bida saboda wannan jin ɓannar tasu ba ƙaramin sharri ba ne. Ya ce allati idza marrat ahalus sunna suna kiyaye kunnuwansu daga jin ɓanna da bid'o'i na in bid'a allati idza marrat bil adhan wanda idan suka gitta ta kunnuwa wa ƙarrat suka tabbata a cikin kunnuwa wa ƙarrat fil qulubi suka tabbata a cikin zukata to darrat za su cutar za su me cutar inda har kunne ya ji wa ƙarrat fil qulubi sannan kuma suka tabbata a cikin zuciya to darrat za su cutar wa jarrat ilaiha sannan kuma za su ja zuwa gare ta minal waswasi za ka zama kana waswasi za su haifar maka da wasu matsaloli ka ringa shiga cikin wani mixed feeling daga wasu alhadarat da wasu tunani wanda suke alfasida na banna majarrat matukar wannan zantuka sun gitta ta wannan kunnuwan naka da haka wa fihi anzara Allah azza wa jalla da haka Allah ya saukar da qaulahu wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina dan kaga waɗanda suke kutsawa ga ayoyinmu to fa a'rid annum ka kauda kai gare su hatta ya hudo fi hadithin gairi ka kauda kai gaba daya to zaka samu wannan insha Allah akwai bayanai da dama a wanda dole mu takaita saboda ne lokaci da ke tunkarin sai malam yace alamatu ahlil bid'a alamomi na in bid'a ba an ce ka kaura cewa in bid'a ba to suwa in bid'an taya ake gane su malam yace wa alamatul bid'i alamomi na alamomi na bida'a ala ahliha da su 'yan bida'ar malam ya ce zahiratun badiya a bayyana suke zahira badiya a bayyana suke gane ko ya ce wa azharu wa azharu ayatihim wa alamatihim mafi mafi bayyana mafi bayyana na ayoyi nasu alamominsu shine shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaji siffar su kaza azhar mafi bayyana cikin alamomin in bid'a tsananin adawa da suke yi ga ma'abuta hadisan annabi kiyayyar da suke wa ma'abu ashabul hadith kuma ashabul hadithi zaka samu cewa ba su baranta kwana duk wata bid'a da wata shirka da ta makalkale wa mutane wasu hadisai munkarai mawudu'ai malaman hadisai sun fallasa su sun gwada su ga al'umma cewar ga yanda suke da haka malam ya ce zaka sami tsanani wajen adawa da suke li hamalati akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ga mabuta hadisi wa ihtiqaruhum lahum da kuma wulakanta malaman hadisi da suke yi واستخفافهم بهم da kuma kaskanta su da suke yi wa tasmiyatuhum iyahum hashwiyya da kuma cewa da suke yi hashwiyya wa hashwiyya suna kwanko su ba kowa bane eh ba abin da gare su sai wannan hadisin yanzu ana ganin mu abun suka ne ya ce ba abin da iyawa wai sai in ba hadisi wannan kuma suka ce wannan wani suka ce a ce ba abin da iya sai hadisi wannan suka yi wannan suka ce nan suka ce haka kalla kai fa ya zama suka meye ilimin in ba qur'ani ba in ba hadisin ba me ilimin qur'ani hadisi sune ilimin ai da abin da ba su ba wasu wasu shiyadi ko wannan wasila ce a wace ai bai iya komai ba sai hadisi ta'kil madihi bima yushbihu dham shi da akai da haka rasmin ai hashwiya suna ganin cewa to ai su da ke da wannan falsafofin da wannan bid'o'in a suke da suke da abin cewa suke da hujja suke da suke da haka su wannan iya hadisin ne kadai gare su ta masa hashwiya a ce masu jahala jahilai a ce masu zahiriya a ce masu mushabbiha in itiqadin minhum fi akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annaha bi ma'zilin an al-ilm haji wai kudiri gare su daga malaman hadisi game da wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai bi ma'zilin an al-ilm wannan ba ilimi bane annaha wannan hadisan bi ma'zilin an al-ilm ba ilimi bane idan haka shuriya ne ya ka wannan hadisan ba ilimi bane ka kaga wannan shine tunaninsu da abin da ya shiga cikin kwakwalansu ya haifar musu da wannan datti da wannan daudar wa annal ilma su a tunaninsu me ilimi shine ma yulqihi shaytanu ilayhi abin da shaytan yake jiha musu abin da yake musu wahayi na falsafa da na da na shirme da bankaura da abubuwa na hankulinsu suna ganin wannan kadai shine ilimi min da ta'iji uqulihim na sakamakon abin da zo daga cikin hankulinsu tunaninsu wanda yake masu barna a waswasi sudurihim da waswasin kirajensu al-muflima masu zalunci wa hawajisi qulubihim da irin tunanin da ke cikin zukatansu al-khaliyati anil khairi wanda ya wofinta daga alheri wa kalimatihim da kalmominsu wa hujajihim da hujjojinsu al-aqila wanda suka da banza bal kai bar ma dai shubahihim shubuhohinsu ad-dahidatil batila wanda suke dakusassu ne wanda suke na barna malin ya ce ula'ika alladina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum surat muhammad wa man yuhidillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha kaji dai alamat yan bid'a malin ya ce sami'tu al-hakima aba abdullahi al-hafiz yaqulu sami'tu aba ali al-husayn ibn ali al-hafiz يقول سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد ابن سنان أحمد ابن سنان القطان ونرس دليبيد حمسن داشدة يقول ونشيوا ليس في الدنيا مبتدئ إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدأ الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه Ahmad ibn Sinan al-Qattan rahimahullah yake cewa laysa fi dunya mubtadi'un kakab a duniya babu dan bid'a illa wa huwa yubghidu ahl al-hadith faci na kin malaman hadisi shine ka'ida babu wani dan bid'a babu shi faci zaka samu yana kiyayya ga malaman hadisi fa idan btada ar-rajul idan mutun ya zama dan bid'a eh bid'a to shi kenan zaka samu nuzi'at halawatul hadisi min qalbi za a zare dadin hadisi a zuciyar shi sai zama maki ga wannan malamin hadisi wa sami'tu al-hakima yaqul malam yace naji hakim yana cewa sami'tu abul husaini sami'tu abul husaini muhammad ibn ahmad al-hanbali bi baghdad yaqulu sami'tu muhammad ibn isma'il at-tirmidhi yaqul tirmidhi yake cewa كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل yace mun kasance da ni da Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidhi a wajen Imamul A'imma da ilmi wa ra'ayi al-afi asili kenan ba mu Ahmad ibn Hanbal as-Sabir tahta al-mihna rahmatullahi alayh a Imam Ahmad sun kasance a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal fa qala lahu yace musu فقال له أحمد ابن الحسن فقال له أحمد ابن الحسن هيتشي مشي فقال له هيتشي مشي أحمد ابن ابن الحسن يا أبا عبد الله شي يفرق مع أحمد أنه يا أبا عبد الله ذكروا لابن قتيلة sun ambata ga ibnu qutaila bi makkata a makka sun ambata suka ambata ashabul hadith ma'abuta hadith wanda suke ruku da sunna faqala sai ce ashabul hadithi qaumu su'i babu ta hadisi mutanen banza ne faqama ahmad ibn hanbal kuma ahmad sai ya miki wa huwa yanfudu thawba yana karkada tufafin shi yanfudu thawbahu me yake cewa yace wa yaqulu zindiq zindiq zindiq ya kaba tufafin yana wannan zindiki ne zindiki ne zindiki hatta da kalbait har shiga gida kai da zindiq zindiq zindiq saboda me yayi suka ga malaman hadisi kuma laisa fi duniya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith haka zaka samu yana gudana cikin zantukan magabata wasu mi'atul hakima ya kulu naji al-hakim yana cewa sami'tu aba nasrin ahmad ibn sahlin al-faqih bi bukhara يقول سمعت أبا نصر ابن ابن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده yake cewa laisa shay'un babu wani abu wanda yake afkala wanda ya fi nauyi ga ma'abota barna ahlul ilhad ma'abota karkata da barna babin da ya fi musu nauyi wala abghada ilayhim ko ya zama shine mafi kiyayya abinda ba su so da ya wuce min sama'il hadith da ya wuce jin hadith wa riwayatihi bi isnadihi da riwaya hadith da isnadin shi to wannan shine babban abin da suka ki suka ki jini suka tsana wasu baitul hakima ya kulu yace haka naji al-hakim yana cewa سمعت الشيخ أبا بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا ناجي الحاكم yana cewa naji الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا هنا مناظرة تتوناوا da wani فقال الشيخ أبو بكر يتي حدثنا فلان فقال له الرجل يتي كي da'na min haddathana Allah ya mu da wannan haddathana me haka da Allah ya kyale mu daga wannan haddathana mu mu ga haddathana ila mata haddathana wai zuwa wai zuwa shi ai ta mana wannan haddathana haddathana haka Allah ya kyale mu haka fa qala shaykhu lahu zai ce mashi qum ya kafir qum ya kafir fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abadan haka suke ya ce bai halasta ka ƙara shigo man gida har abada har abada so ɗan bida'a ƙaurace man suke ba su jin su ba su ƙyale su ake ba sa shiga cikinsu shi tashi ya kafar fala ya hillu laka an ta da hula dari ba da hara bai halasta ka ƙara shigowa gidana bayan wani abin da ya faru tsakanin yanzu ta ƙare sun maltafata ilaina waƙala sannan sai ya juyo gare mu waƙala ya ce ma qultu li ahadin qattu ban taɓa ce ma wani ba ma la tadkhul ma tadkhul dari illa hara kaka shigo gidana in ba wannan ba shine kadan taɓa ga wannan magana shi ma me ya faru da'ana min haddathana ila mata haddathana azlafi shi wannan shi ne laifin samaitul ustaza أبا منصور محمد بن عبد الله ابن حمشار العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر ابن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم yace an karanta ga Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi wa ana asma ni kuma ina ji yace sami'tu abi naji babana wa kenan abu hatim ɗin kenan shi ne baban sako ce sami ito abi na ji babana shi ne ana bihil imama ina nufin al'imam fi baladihi a wannan garin nasa shi ne abahu mahaifin shi aba hatim muhammad ibn idris al-hanbali ar-razi yaushe rasu abu hatim ar-razi bakwai. na ya kulu yana cewa alamatu ahlil bid'a wanda tana a cikin akatul razin wannan za a ganta yana cewa alamatu ahlil bid'a alama ta in bid'a alwaqi'atu fi ahlil athar aukawa ga cin mutuncin malaman hadisi wa alamatu zanadiqa alamar zindiqai tasmiyatuhum ahlul athar hashwiyya da suke kiran ahlul athar ahlul hadisi kenan su masa hashwiyya fanko ne abbas ma san komai ba yuriduna bidhalika ibtal al athar wai su suke ne abinda suke nufi bata hadisi wa alamatul qadariyya alamar qadariyya tasmiyatuhum ahlus sunnati mutabbira su kuma qadariyya zaka samu suna kiran ahlus sunna da mutabbira wa alamatul jahmiyya alamar jahamawa kuma tasmiyatuhum ahlus sunna mushabbiha su kuma su ce ahlus sunna ai mushabbiha ne masu kamanta Allah wa alamatul rafida alama ta rafidai tasmiyatuhum ahlul athar nabita wa nasiba su kuma su ce ahlus sunna nabita ko su ce masu nasiba wanda nasabul adaba li ahlil bait qultu nace ne kuma wa kullu zalika asabiyya duk wannan asabiyyanci ne domin wala yalhaqu ahlus sunna illa ismun wahid ba abin da zai iya haduwa da ahlus sunna anan he suna daya zai iya dacewa da ahlus sunna wa huwa ashabul hadith wannan shine sunan su aqidatus salaf ashabul hadith qultu ana ni sabuni nace ra'aitu ahlal bid'a ina ga anan zamu tsaya a wajen da malam ya ce kultu ana innan insha Allah saboda lokacin ya riga yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah